komi ba sai don ci gaba da karatun da muka fara na littafin usulu sunna na babban malami imam ahal sunna wal jama'a wato imam ahmad bin hanbal a karatun da ya gabata mun tsaya ne a takarda ta 26 ko a nan ne muka tsaya ko da yarda allah kenan za mu ci gaba inda muka tsaya a wancan karatun akwai inda dan uwa ya mamu ishara cewa mun tsallake ba mu yi bayanin shi ba kenan da yarda ubangiji za mu ɗan yin bayanin shi ne so sai mu ci gaba kina idan kowa ya diba a takardar ta 25 can ƙasa inda malam yake cewa wa mithla ahadithir ru'yati kulliha wa inna bat'anil asma'i واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا هو to anan mun tsallake wastauhasha minhal mustami'u idan sai mu koma tun daga farkon gabai har zuwa ta. sai malam yake cewa da misalin hadisan da suka zo game da ganin Allah a ranar lahira wanda mun yi bayani dogo ko shine ake ce ma ru'uya ko kuma ar-ru'uya kenan ganin Allah madaukakin sarki mai girma a ranar lahira ido da ido ba tare da wani shamaki ba kore hakanan yana daga cikin rashin aƙida tatacciya yana daga cikin rashin fahimta addinin musulunci sai malam ya ce ko ko da kuwa kunnuwa na kyamar jinsu hadisan ɗai kenan ko shine malam ya ce wa inna bat'anil asma'i ko ko da kunnuwa ba su san a karanta wannan hadisan su ji ko ko suna jin cewa kamar ganin Allah wani abu ne wanda ba zai kasance ba ko kuma mai yin kira ga wannan akida a gani kamar ba musulmin kirki ba ne ko kuma ya zamanto abin kyama ko abin zaga sai malam ya ci gaba da cewa ko da mai sauraro baya jin daɗinsu kasan akwai bayani na tauhidi yan ana yi wallahi akwai wanda ba su jin daɗi duk wanda yake gaskiya idan ana magana aƙida to ba zai ji daɗi ba shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da Allah ya aiko shi da ya tara mutanen Makka gaba ɗaya sai da yan musu shimfiɗa kayan ya fara musu bayani ya musu shimfiɗa na cewa ko can baya sun san shi da ƙarya suka ce a ba a ma taɓa yin kwatanta yin ƙarya gari ya hasali ma al'amina ake ce da ya gama ya gama da ya gama ce masu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya gaya masa Allah ya turo shi kuma dan abota ma Allah shi kadai to daga nan ne suka fara karyata shi to tun daga nan ne aka to daga da matsalar tasgaran akida to shine sai mala yace wastawhasha minhal mustami'u ko da mai sauraro bai jin dadin su to amma haka nan ko zai hakuri ya saurare kawai ya wajaba akan sa yayi mi yayi imani da su wallahi duk hadisin da hankalinka bai kawowa aka karanta aka fassara to yarda kawai ake so kai saboda hadisai ne wanda ya zo daga bakin manzan Allah sannan sahabban shi sun isar da wannan hadisan sai malam ya ce kuma kada ya muzanta ko da harafi ne daga cikin wannan hadisan wanda wanda aka kawo bale ya ce duka hadisan ma bai yarda da su ba sai malam yace wa gairi haminal ahadisul ma'surati an sikat yace da kwatankwacin wannan hadisan wanda aka rawaito daga amintattu masu ruwaya ko wancan satin mun ga mutane wanda amintattu ne kuma Allah ya yarda da su kuma hadisai in suka to daga gare su ba a jayayya kan wannan mutanen kenan da haka za mu karanta darsa wanda ke kumshe da wannan ɗanba wanda muka karanta wancan satin yanan mala ya ce darussan da za mu iya karanta a ƙarƙashin wannan gaba ta cewa akwai wasu halaye ko wanda an mutum ya bar ɗaya daga cikinsu bai cikin ahalus sunna ko shi ne muka karanto cewa imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau da magana ganin allah a ranar lahira mala ya ce darussan da za mu karanta ƙarƙashin wannan gaba babban shehin malami ibn usaimin allah ya ji kanshi ya ce abinda ake ce makaddara kenan sai mutum ya fara san menene kaddara ko sannan zai iya kiyaye ta shine mala ya ce ita ce tanadin allah tun fil azal me tun fil azal idan aka ce tun fil azal ko sai ka ji bahaushe in zai magana ya ce fil azal tun fil azal ma ko kenan tun can da asalin asalin abin tun kahin Allah ya yi ya halice ka ka zo duniya Allah ya tsara shine tun can fil azal kenan ma'ana akan abin da Allah ya tsara maka akan shi ne zaka tafi to amma da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce masa habbai haka nan sai suka ce sai suka ce manzo Allah kenan mu bar komi kawai komi kaddara za ta tayar da shi ba sai mun yi aiki ba ko ka san wani na iya ce maka haka nan ko kenan sai ya ce in na shagiya Allah ne ya rubuto in sha ko kamar yadda wani mawaki yake cewa sai ya ce in yayi saka kenan Allah ne ya kaddara ya sata in aka ce a tsaya haka nan da sabai suka ce manzo Allah to kenan shin mu tsaya akan kaddaran mu ba sai mun aikata komi ba sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace i'malu yace fa inna kullu muyassar lima khuliqa lahu yace kowa akan tafarkin da ya hau akan shi Allah zai sawake mishi sai ya tayi akan shi in kai mai san banna ne sai a sauwaƙe maka akan wannan ɓannan sai ka kai in kai mai son ka aikata ma Allah abin kirki ne sai Allah ya sauwaƙe maka wannan hanyar sai ka kai a kanta shi ya sama a cikin alkur'ani Allah yake tambayar ka duniya kake so ko lahira kake so Allah ya ce man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid Allah ya ce sun maja'alna lahu jahannama yaslaha Allah ya ce in kana son mai gaugawa wato duniya kenan Allah ya ce sai ya baka amma ƙarshe a ranar lahira sai ya zama to menene jahannama ita ce makomarka in kuma kana so sai Allah ya baka mai jinkirtawa wato ita ce lahira sai ya zama to aljanna ce makomarka kenan ba yiwuwa ka aikata abu sai ka ce ai kaddara ce dama akwai kaddara kauniya wadda ita Allah ya riga ya rubuta ta akwai kuma wadda nan duniya da san ranka ne kake aikata ta shi yasa sai Allah ya ce inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura in kana so ka zama mai gode ma Allah ka bauta ma Allah in kana so kuma ka kafirce ma Allah madaukakin sarki mai girma ka yi abin da kake so a ranar lahira ko aljanna ne dindindin ko ko kuma wutar jahannama ne dindindin sai kuma wanda Allah ya sa suke da halaka in ba su Allah maɗaukakin sarki shirka ba idan Allah ya kone su zai da su aljanna mala ya ce to wannan ita ce ake ce ma ƙaddara sai kuma mala ya ce ƙadari sai mala ya ce ƙaddarar hukunci ita ce hukuncin Allah kan wani abu a lokacin da yake da yake faruwa kenan ya wanga gabar take ne kaga littafi ne an yi shi da wasu amma aka barka da shi akwai abin da ba za ka taɓa fahimtar shi ba yanzu malam sai ya ce ƙada'i shine ƙaddarar hukunci ita ce hukuncin Allah kan wani abu a lokacin da yake faruwa me kenan kenan yanzu sai mu ɗauki misali a ce ka zo kana saman mashin sai a zo bisibi sai su saka tsakiya inda babu yadda za a yi ka hita kawai a irin wannan abin in ya zo faruwa kawai sai sun game ka to a lokacin in abin ya zo zai faruwa sai wannan motocin ɗabi ba su game ka ba wannan kaddarar ta zartu ba ta zartu ba ko to wannan kaddarar ita ce lokacin da ta zartu shine ake ce maka da'i kaddarar ta yi ta cika to wato shine ake ce ma kada'i amma sai a zo sai a yi abu sai ka ce Allah ne kawai ya hidda to amma lokacin da kaddarar take faruwa ko ta faru to wannan shine ake ce ma kada'i ta riga ta yi ta riga ta faru kenan saboda haka idan Allah ya kaddara wani abu zai faru a lokacin da aka tsara kaga zai faru to idan kaga bai faru ba to Allah ne bai tsara ba zai faru to nan abinda ake so gabawa ya gane cewa Allah ne abisa abin ya faru ga kanshi ba kai ya tayo shaye-shaye ya jawo can e ko ya yi dubara ko ya ce wani abu to shi ne abin da ake so wannan hawaidu yana cikin addininka amma yanzu galibi duk abin da zai faruwa gare ka misali na kaddara sai kada'i bai kasance a kanka ba kowane ne in ba karatun ya zirhi ba wallahi ya zanna nuna zai yi akwai wata fawa daga gare shi wanda abin ya sa ya kauce gare shi to wanga fa shine mai karatun akida ka gane cewa wannan abin da bai faru ba Allah madaukakin sarki ne yasa abin faru ba to duk wahalar da kaga ana sha abin Allah ake azama wani ko kuma abin Allah kake azama kanka kuma baka san kana azama kanka wannan abin ba mala ya ce wannan shine ake ce ma kaddara sai mala ya ce idan lokacin faruwarsa ya zo wannan shine kada'i yanzu ka ganin kowa Allah ya rubuta mishi mutuwa ko kuma wannan mutuwa kaddara ce to lokacin da kan mutum shine kada'i kaga amma ya kasan zaka mi zaka mutuwa ko to lokacin mutuwa wannan shine ake ce ma ƙada'i kenan lokacin hukuncin da ƙaddara za ta aiki ya zo kenan kuma sai ta kasance shine mala ya ce ƙaddara da hukunci suna da bambanci idan suka haɗu wuri guda idan kuma ba su haɗu wuri guda ba kenan idan ba su haɗu wuri guda ba kenan suna ɗaukan ma'ana ma'ana guda da ƙaddara ta kada'i amma an suka game waje guda to ba ma'anarsu guda ba kenan shine abinda malam yasa ya kawo wanga lafuzan ɗagi kenan suka game waje guda suna dukan ma'ana guda idan kuma suka saba waje kenan ba su duka ma'ana guda yanzu in ka ɗauki kada'i in ba su game waje guda ba mike ma'ana kada'i yana ne yarra mukuku saboda hadisin da ya zo game da cika sallah cewa yi abinda ba ku samu ba faqdu yace sai ku ramka kenan daga daga qada'i ne amma kaga idan suka game waje guda da qada'i da qaddara suna duka ma'ana guda ne sai dai shi qada'i lokacin hukuncin abin da zai samun naka ya same sai mu tai gaba malam ya ce kaddara da hukunci shine wanda muka karanta ya ce suna da bambanci idan suka ɗori guda amma suna wakiltar junansu idan suka ragu ko kowane zamanto independent ne ko kamar yadda maluma suka ce suna da ma'ana daban-daban idan sun haɗu amma suna da ma'ana ɗaya yayin da suka ragu ƙaddara ƙada'i kasancewa can kuma ƙaddara ba a sani ba mai kyau ce ko mara kyau ce shi ne abinda malam yake son a nan cikin wannan karatu ka gane amma idan suka ta ɗaya bayan ɗaya to za ka jin ba ma'anarsu guda ba to yanzu a cikin alkur'ani inda allah yake cewa wa ma qadarullah hatta qadarihi akwai masu duka nan ma magana kaddara ake ake ni alhalin kuma ba kaddara ake ni ba kuma haka mutane ke jawo aya a inda suke so kuma su fassara kaga duka wannan ba daidai bane duk rishin zuwa karatu ne ko kuma kowa ya saba da ayi abu na kaddara ya same sai ka ji mutum ya ce wa ma wa ma qadarullah hatta qadarihi ta kuma aya fassara ta cewa ba su girmama Allah ba iyayen da ya kamata su girmama Allah maɗaukakin sarki mai girma da arna aiki ba su ba Allah matsayin shi ba yadda ya kamata su ba Allah matsayin shi haka take niwa ba hirar kaddara take niwa to duka irin wani irin kalmomi wannan dole sai kayan karatu kake gane su saboda sukuni yana canza ma yana canza ma kalma ma'anar ta ko sai malam ya ce imani da kaddara shine yarda da wasu abubuwa guda hudu wannan a kokarin malam kenan sannan kuma idan muka kai za mu gani abinda malam ya gayi haka nan ya ce inda kana son a ce ka imani da kaddara to wanga abun hudu sai na yarda da su sai kun yarda da su iyalanmu sai sun yarda da sai sun yarda da su kenan yana da kyawu ka sani cewa idan ka koyi wani karatu nauyi ne kuma na ƙasa da kai su ma ka sanar da su saboda idan kai kana da aƙida naka ba su da aikin banza ne aikin muhimmi sai malam ya ce wannan abun hudu ga su ya ce imani lalle imani da Allah ta'ala ko ya san komai da komai a jimilce da a fayyace kenan wanga duk wani musulmi na kirki go bai kamata ya inkarin hakanan sannan kuma bai kamata ya mamakin hakanan ba sannan kuma bai kamata ya bari tunanin shi ya kai shi ga cewa yanzu misali nan maraɗi Allah yana ganin kowa yana ganin abin da kowa ke yi ka ɗauka duniya gaba ɗaya duka saman kwantarolin Allah take amma aka baka kwantarolin mutanen nan unguwai na gidanka ma ba za ka san abin da wani ke yi ba to abin da ya sa malam ya kawo wannan magana a cikin masu da'awar musuluncin akwai wanda suke ganin cewa akwai abinda Allah maɗaukakin sarki mai girma bai gane shi ko kuma bai da inci da shi shi ne unhwanin karatu sannan arna ba su yarda ba da cewa Allah yana da ƙudura da komi kenan kaga a nan musulmi dole sai ya yi dole sai ya yarda da Allah maɗaukakin sarki ya san komi da komi da yake yi abinda zai sa musulmi ya shigo cikin wanga ɓangaren idan dai tsakani da Allah kowa ya san Allah ya san abinda ake yi komi da komi to bai kamata ba mutum ya aikata abinda Allah maɗaukakin sarki bai so ko kuma ya ɓoye a ɗaki ko a wani waje inda ba a ganin shi ya aikata wani abu ka gani ai gaban zani tunda Allah yana ganin mi komi da komi to aikata wannan aikin kaga kamar Allah bai ganin ka kamar kana warware imanin gani da kaddar ba sai ka hito da baki ba ka gayi ko su su arna sun gayi an san makomarsu amma kai yanzu da kake musulmi ba ka hito ka gayi ba sai kake aikatawa shi yasa sai ka ji an ce ya zama munahikin musulmi sai ka ji an ce ya zama kakka zama cikin wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un ko mun ji mun yarda eh Allah madaukakin sarki yana ga yin komi amma kuma sai ka boye sai ka aikata wani abu ba shine ma'ana al-ihsan ba an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai kaga anan garin ku ba ka komi amma da ka bar garin ku sai kai wani abu to Allah yana yana ko ina kuma sannan Allah wala yahituna bihi ilma babu wani abu wanda zai mi zai gushe ma Allah Allah madaukakin sarki a cewa wannan abun bai san an yi shi ba duniya da inda sarki yake ko da inda shugaban kasa yake yana da masu kawo mishi labari to masu kawo mishi labarin ma akwai labarin da bai zo musu yanzu labaran da aka yi tsawon yini yau nan garin in an kai masarki wani wanda ba a kai masarki ba ya hayawa to shi Allah maɗaukakin sarki sai ka yarda lalle duka Allah shi ya san an yi wannan bayanan sannan ka yarda a ɗungurungun Allah ya san abin da aka yi a maraɗi gaba ɗaya sannan kuma ka yarda Allah ya san abin da aka yi nawa da naka da nawanga da nawanga duka ɗaya bayan ɗaya kowa Allah ya san duka kowa yau ga abin da kai ga abin da baka yi ba ga abin da baka yi ba shine duk wani abu da ke duniya ne Allah madaukakin sarki ya san da motsin shi ya san da komi na shi shine abu na harko wanda za ka yarda da shi sannan mala ya ce abu na biyu imani lalle Allah ya rubuce komi a cikin Allah a cikin Allah kaddara ko dama Allah ya ce kulla shay'in ahsaynahu kitaba sannan Allah ya ce komai yana cikin filauhin mahfuz yana can rubuce kaga wanga shi zai baka damar kwanciyar hankali hankalinka ya kwanta sai ka gane cewa kenan duk abin da zai zuwa ya same ni gobe ko banda gobe shekara ɗaya shekara biyu shekara uku Allah ya yi Allah ya san da shi Allah ya rubuce shi waga magana ta bi wallahi duk wanda ya rike ta ko kuma take zo mai kai cikin kai a duk lokacin da ya saki layi to lalle zai ganin cewa yana samun salama to tunda Allah ya riga ya rubuce kuma wahala ta bi shi yasa ko a wajen neman arziki aka ce kai dai ka tashi ka yi ka nema amma haɗin akwai arzikin da za ka samu ba ka mutuwa sai ka same shi shi yasa an kai gaugawa ka nema abin haram ka ci kai ka ci makanka shi yasa malamai suka ce da ka yi haƙuri allah zai kawo maka shi ta ina ta halal ta cikin aikin da kake ko ta cikin neman da za ka samu wannan shine abu na abu na biyu wanda ke nuna cewa ka yi imani da da ƙaddara malam ya ce abu na uku imani lalle komai baya faruwa sai bisa sai bisa ganin damar Allah Allah ta'ala ko shi yasa sai ka ji an ce ba irin ba irin kitsa-kitsan da ba su mashi ba amma mi amma ƙarshe sai da ya samu abu sai ka ji an ce ba irin tarkon da ba su ɗana mai ba amma ƙarshe sai da aka samu sai da aka samu abu babu wahalar da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai sha ba dan dan ya gani addinin musulunci ya ɗaukaka ko babu wahalar da bai sha ba amma da yake Allah ya so addinin su ya ɗaukaka har sai ya zo ya iske mu yau inda muke nan zanne sai da yanzu babu wanda ya sha wahalar da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sha dan addini ya yi da addini ya yadu da addini ya ɗaukaka amma yanzu aka ganin har wani yana iya mi yana iya ganin lahin wani akan addinin ko alhalin kowa yanzu bagasse yake ci wallahi duk wanda yake karantarwa yanzu menene yake ci kyauta ce yake ci ta manzan Allah da shi da da shi da sahabban shi yana a kalkashin wannan abu da na uku da mala ya ce imani lalle komai mai faruwa sai bisa ganin yarda Allah ta'ala ko sai da dama da saya za ka tashi ka ce in na tashi yau wajen ta'aziyya za taya sai ka tashi da rashin laya kaga aniyar da ka kwanta da ita za ka ta haya ko amma shi kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya faru rashin lahiya za ka yi ba ka taya wajen ta'aziyya shine wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami sannan kuma shine wa kullu shay'in indahu bi miqdar komi a wajen Allah akwai lokacin da ya kaddara shi abin zai faruwa shine shine abinda abinda mala yake ne shi yasa su da dama sai mu ce za mu yin za mu yin abu mun yi lissahi ranar litinin zamayin karatu kawai yanzu zamu towa karatun sai ka gani ko wani ɗana bai lahiya kuma dole sai na yi sai na kai shi likita sai dai in ce muku karatun mun ɗaga shi dalilin wani abu wani abu da ya faru shi ne wa mata sha'una illa ya sha Allah rabbul alamin dole sai ka yarda duk wani abu da ya faru da kai Allah madaukakin sarki ne ya so haka na ya faru kuma dole ya faru kuma bayan da za ka yi wannan shine abu na uku da malam ya ce inda ka yi imani da kaddara shi ma sai ka yarda da shi malam ya ce abu na hudu shine imani lallai Allah shine mahaliccin komai zatinsu siffofinsu da motsinsu shi yasa a cikin alkur'ani sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira ko a cikin aya Allah shi ya halicci komi Allah shi ya halicci duniya ko shi ya halicci sammai da kasai da ruwan da muke sha da wutar da muke sanwa da ita da wutar da muke amfani da ita da shaidanmu da komi namu duka Allah maɗaukakin sarki ya halice shi babu wanda ya halice shi da aka yi wannan magana akwai masu ganin cewa akwai abin da ba Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ba su su suka yi shi shi yasa ka ji ake magana kan cewa Allah Allah shi ya halicci komi yanzu kana da ɗaya ka kirawo su ka tambaye su ka yi waye halicci gida waye halicci itace waye menene duk abin da kai sun gara masa ce kai kai to nan ne kai kuma za ka dora su akan cewa duk abin da kuka gani to Allah madaukakin sarki yayi abincin da muke ci Allah ne ya bamu shi wanga wajen inda muke kwana Allah ne ya bamu shi duk wani abu da ka sani ka samu yaron kai cikin kai tun lokacin da bai da wayo cewa Allah madaukakin sarki ke yin ke yin komi to amma duka ba mi ko makaranta ana kai yaro don ya yi karatu amma ba shi ke nuna ba cewa komi ho malam zai samu shi yanzu an kama malam yaro ɗari a cikin aji lokacin da zai musu wannan bayanin tana yawa rabin yaran duka wasa suke to shi yasa karatu yana tsakanin mutum uku ne tsakanin malam da ɗan da uwayen shi kaga cikin karatu wanga abin uku Allah da guda ya sauka to karatun na ya watsa sannan a cikin wannan ɗa uku mai mahimmancin shi ne yanzu wanda bai da mahimmanci mai mahimmanci shi ne uwaye kaga yanzu inda za ka gane mahimmanci shi ne uwaye yanzu za ka yadda kuɗi ka so littahi ko ka so ƙur'ani sai ka zo ka ba yaro domin ya karatu sai ya ƙi karatu kai kuma baka sani ba amma yanzu gani muke in yaro ya ce a so mai littafi aka so mai kawai ida ba ida ba yanzu dole in ka ba wannan littafin sai ka bibiya yana karanta littafin ko bai karanta ba wai suwa ba shi kaɗai ne abin da ke daidai shi yasa sai ka ji uba ya ce tenin ce an sai tenin an sai mai littafin an sai mai komi ya tai makaranta ya dawo to sai kai kai ne to shi yasa shi uban shi ke da shi ke da mahimmanci ko da ba ka iya karatu ba ko da ba ka san me ake karanta ba in ɗanka ya dara karatu sai ka ce me kuka yi in ya gai sai ka ce wannan karatun ya yi mi ya ɗauko shi ya karanta ya ko da kai ba ka san me yake yi ba kuma ko da ko ba karatun yake ba ka sa ya ɗauko littafin ya zamana da shi shi kaɗai in kai ya isa to shi yasa kuka gani sai a ce karatun da na baya suka samu na yanzu ba su samun shi abinda yasa ba su samun shi da an ka tai karatu ka dawo dole sai ka yi in babanka ma bai jin karatun dole wanda ke jin karatun sai ya tura ka wajen shi ya ce je ka biya karatu wajen wani ba haka ake yi ba yanzu duka ba haka na ake yi ba kawai abin da ake so a rabu da yaron ya taya dawo shi yasa ba za su samu karatun ba yanzu sai yaron da ke son karatu ke samun karatu shi yasa wanda ke son karatu in ya tsaya ya karatun sai ya yi sai ya samu karatu kenan dole sai mun samu ɗayan mu cewa Allah madaukakin sarki shi ya yi shi ya halicci dabbobi shi ya yi tekuna shi ya yi mu sannan kuma da siffofinmu shi yasa za ka ganin Allah ya wani dogo ya yi wani gajeri ya yi wani mai kyau ya yi wani mummuna ya yi wani mai arziki ya yi wani mara arziki kuma shi yasa a cikin alkur'ani sai allah ya ce duk abin da ka ga mutum kakka mai izgiri ko sai allah ya ce wala ya yi hallazi na amalu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi isa lismul fusuq ba'da al iman can kuma sai Allah ya ce wailul likulli humazatil lumaza shi Allah ya san kowa ya yi shi akan siffar da yake so shi yasa an kaga mutum mummuna kame dariya kai tsaye shi kama amma kai tsaye magana tana zuwa wajen wajen Allah ne saboda Allah shi ya yi shi in ka ga mutum gajeri ko wada kai dariya duka da wa kake duka da Allah madaukakin sarki mai girma kake shi yasa mala yace da su da sifofin su sannan da motsin su babu wani motsi da zaka yi ba ce Allah ya san da wannan motsin ba shi yasa Allah yace hatta tsuntsaye ko wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalikum ba ce sai Allah ya san da motsin shi ba Allah ya ce hatta waga kunne na bishiya da za ka gani ya ya faɗo kasa Allah ya san zai faɗo a wannan lokaci to shi yasa sai ka gani akwai wanda suke ganin abin ya ma Allah madaukakin sarki yawa a ce komi in za ya yi wa sai Allah ya san da zai yi wa to kai musulmi so ake ka yarda cewa eh haka nan ne Allah madaukakin sarki ya san haka nan in zai faruwa ka yi imani da cewa haka nan in haka nan ne sai malam ya ce gujewa gardama da 'yar kore ko da rigima da koyon ilimin kalami wato falsafa da mantiki idan nan mai karanta za a ga ansa man man diki kenan sai kenan mantiki ne yanzu ka gana yana da ana bukatar ka san me falsafa ana bukatar ka san me ilimin mantiki yanzu in haka ka karanta littafin ba za ka san me ilimin mantiki ba dole sai an yi mi dole sai an kara dole sai an karanta maka abinda ake ce ita falsafa kawai shine karatu na koyon gardama na koyon rigima wanda ba a iya kada kuma ana koyon shi ne a mataki na uku ko a lise ake fara koyon shi a premier ake fara koyon karatu kenan duk wanda ya san musulmi ne shi in ya koyi wannan karatun ya zaman cewa ya koyi shi ne don ya kare don ya kare kanshi daga irin wannan karatun bayo ba wai don ya targima ba ko yanzu shi yasa zaka ga wanda wannan karatun shine fannin shi zaka ga ɗabi'un shi duka sun saba mana kowa ko za a gani shi yanda yake ganin abu ba haka nan ba kake ganin kake ganin abu kenan wannan shine wannan shine bayanin da muke yi na cewa karatun karatun falsafa malamai suna ce shi ilmul jadal karatun rigima karatun gardama wai shi yasa sai a ce wanga abun hori ne sai ya ce baki ne kawai sai ya koma tun asalin ya aka yi aka yi abun wannan ba shine magana da ake yi ba ana magana ne a lokacin da abin gashi nan ihori ne wannan magana cewa baki ne wannan ka yadda maka kuma baya ka yi bayaninka to shi yasa wanda suka yi wannan masu masu karatun falsafa na asalin duk da malamai suna cewa akwai malaman falsafa na addini ko to asalin ta ba ta zo bane daga malaman na addini ilimi ne wanda ake zurfafawa da hankali da tunani kaga shi kuma addinin musulunci hankalinka bai aiki tunaninka bai aiki sai abin da Allah madaukakin sarki ya zartar ya zartar da shi shi kuma ilmul mantiq shine ake ce ma ilmi kamar wanda ake aunawa a auna a gani abin nan yayi daidai ko bai daidai ba sannan ilimin yana ratsawa har cikin addini nan ne matsalar take yayin sai a gani sallar asuba lokacin da ake tasowa a yi ta babu wani addini wanda ake tasowa da asuba ana kwana a zuwa yi ma Allah madaukakin sarki sallah ko to yanzu ilimi na mantaki sai ya kalla sai sai ce azancin a zo a yi sallah da asuba bai kamata ba kaga nan ma'auninsu ya yi ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da shi ya ce a yi sallah wannan wannan lokacin amma mu ne mun san unhwanin sallah a daidai wannan a daidai wannan lokacin sallah ce da mala'iku za su zuwa lokaci ne mai natsuwa wanda babu irin wannan mi babu irin wannan lokacin ba da jimawa ba na ga wata kirista tana cewa duk wanda ke wani addini wallahi ya kamata ya jinjina mu ya jinjina wa musulmai ta ce so biyar suke sallah ga yini ta ce da daddare da asuba kana kwana za a kiran sallah ka tashi ka yi alwallah ka yi sallah don haka shi ka yi don ka je ka bauta ma Allah ta ce babu wani addini wanda ake irin wannan bauta kuma ba a ga Allah ba ba a ga manzan Allah ba amma an yarda da Allah kuma an yarda da manzan Allah shi yasa ta ce musulmai a jinjina musu ita duk da tana ganin ba musulma ba ce kuma ta ce wallahi cikin wannan addinin akwai gaskiya cikin shi ta ce in ba don haka nan ba a ɗabi'a ɗan adam ba zai haka nan ba to amma kaga su musulman duk ba su ganin cewa akwai akwai wani kokari da suke sannan ilimin mantiki ilimi ne kai tsaye wanda yake aiki da hankali sannan a cikin addini ana son hankali amma ba a cikin mi ba ba a cikin abin da Allah ya tsara ba abin ba a cikin abin da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba ya koyar sannan abu na uku ilimin mantiki yana yana magana ne akan asalin asalin abu yanzu kaga duk ilimin da za a cewa tunani zai aiki za a fara tunani cewa to wane ne Allah shi Allah wane ne ya yi shi Allah yayi yayi samu Allah yayi yayi kasa duk ilimin da ya zamanto akan tunani a ce sai an ji asalin abu ya yake yanzu ka ce sai ka ji asalin ya aka yi aka yi wanga masallaci ka jawo makanka aiki gobe ka jawo ka jawo makanka aiki sai ka san waye ba da hila waye ba da siminti wani metir ne ya yi wannan aiki wani mason ne suka yi wannan aiki ya aka yi suka yi wannan aiki to haka ne masu ilimin mantiki suke shi yasa in kai wani abu sai su ce baka da mantiki wai baka da azanci ko kuma baka da dogon tunani shi yasa akwai cikin malaman filo wanda suke zuwa suke cewa waggadu ne ba Allah bane ya yi ta kawai wani kafinta ne ya zo ya gina ta ya tahe shi to duk masu eh to duk masu irin wannan irin wannan tunanin haka nan suke tunani ko kuma su cewa ga rayuwar duniyar da ake yi wahalar da ake sha ba yiwuwa a koma kuma lahira Allah ya sa mutane wuta saboda wai duniya da aka zo aikin da kake yi ma wani yanki ne na azaba daga can wanda za a yi zuwa lahira Allah maɗaukakin sarki ya san yi bayan shi kaga a cikin awa 24 ka zo gida ka yi kwana an ka tashi in takwas ta yi ka ta yi wajen aiki in ka yi wannan aikin ka je ka yi sallah ka yi salloli ka dawo ka ci abinci gida ka kwanta haka ne a yake yi kullum ko to shine suka ce wannan abun ai wani ma kaso ne na azaba Allah madaukakin sarki ya samu muna a nan duniya muke yi kaga yanzu kowa so yake a ce yana aiki ko yana samun kuɗi yana biyan bukatu to su aikin ma cewa suka yi wata azaba ce Allah madaukakin sarki ya yanko ma mutane duk da dai ko akwai wahala a ciki ko amma kuma sai ka tana cewa da annabawa sun yi kaso 80 na cikin annabawa din mine ne din makiyaya ne kai akwai abin da akwai abin da kai kiwo wahala a baka dabobi a ce ka ja su ka tayar su su ci abinci ka dawo da su kuma ko dai bai bace ba kai za ka kura su kai za ka dawo da su kenan kaga wanga ilimin ɗabi ba wasu ilimin mukane ba wanda za a za a riko da su cewa ilmai ilmomi ne wanda za a dinga hukunci da su kenan malam yana magargadi da memi da mu guje su don kakka zo ka yi karatu ka ta kasashen larabawa ka sa kanka irin wannan karatuttukan saboda su ana yi kuma saboda can can ne asalin bid'a kuma can ne ke da bid'o'i wanda mai karamin karatu ba zai taba mi ba zai taba ba zai taba gane cewa ba ba su cikin addini shi ne mala ya ce domin suna kai mutum zuwa gami ga fadawa cikin cikin bid'a na harko wannan ilmin mukan ko na biyu ce da son zuciya da kuma shakku da al'amuran addini har ma suna iya kai mutum zuwa ga kafirci da rashin imani da kuma wasa da addini wanga ilimin mukan ɗayu kenan duka a takaice mun yi menene wanga ilimin mukan wannan ilimin mukan suke suke ne kenan da haka insha Allah kusan lokacin sallah yayi ya gabato kenan nan za mu tsaya in Allah ya yarda sati mai zuwa dan muka zo za mu dan karanta wani abu daga cikin wannan littafin saboda akwai hadisan da ya kamata su ma mu karance su akan wannan gaba kafin mu shiga gaba gaba ta biyu kenan karatu ne wanda bai bukatar gaugawa idan gaugawa muke son mu yi mu ida cikin kwana goma ma muna ida to ba karatu ne ba wanda yake bukatar gaugawa abinda ake so ga karatu shine a fahimce shi abinda muka wada na daidai ubangiji Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓe harshe wanda muka yi Allah ya himu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk